بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد سيد الكلب أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين نعم
إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنصرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أو خير أم قوم تبر والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق إن
ولكن أكثرهم لا يعلمون waɗannan ayoyi suna yin bayani ne game da yadda mushrikai suke yin musu akan cewa in sun mutu ba za su dawo ba ba za a tashe su ba a ranar tashin kiyama mutuwar da suka yi ta farko shi kenan ba wanda zai ƙara komawa kansu Allah subhanahu wa ta'ala kuma nuna ba haka ba ne inna ha'ula'i su waɗannan mushrikan makka su ne ake nufi ha'ula'i laikunun laikunun za su ce in hi ila mautatun al'ula in ma akwai wani abu to ƙarshen dai abin shine mutuwa za mu yi mutuwar farko an gama kenan duk wannan hayaniya in muka mutu shi kenan wa ma na hannu bimin shari'i mu ba za a raya mu ba Eh, shan mun karanta wallazi nazzala min as-sama'i ma'an bi qadarin fa an sharna bihi eh baltan sai muka raya to wannan nashar tana nufin rayawa da wani dumin shari ba za a rayan ba in mun mutu mun mutu kenan sai suka kawo hujjarsu hujjarsu ita ce fatu bi aba'ina in kuntum sadiki idan an mutu za a dawo to ina iyayenmu ina kakannin kakanninmu wa ai da gaskiya ne da sun dawo sun nemi annabi sallallahu alaihi wasallama ya roki Allah ya tasar musu da wani shugaban su can da ya mutu wai su tambaye shi ci wai su shawara da shi su shawara da shi shin sa yi imanin ko ba za ci ba kuma abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi abubuwan da yake faɗa na wannan alkur'ani da abubuwan da yake faɗa game da Allah subhanahu wa ta'ala shin gaskiya ne ko ba gaskiya ba shin da gaske din ne in an mutu za a dawo suka nemi Allah subhanahu wa ta'ala ya tasar musu wannan babban nasu wajen su yi mar wannan tambaya amma san Allah subhanahu wa ta'ala bai kula su ba abin da yake da su ahum khairun am qaumu tubba su suka fi qaumu tubba waɗanda ya kasance masu mulki masu sojoji masu kafaffiyar daula wacce ta shahara a duniya wacce ya kasance ta kaure duniya da yaƙi waɗanda idan dukiya ce idan ƙarfin mulki ne sun fi mutanen ƙuraish su ƙaumu tubba mutane ne waɗanda ya kasance na yaman akwai arab katahan su kuma arab ƙuraish ko adanan so su waɗannan larabawa na katahan kuma tubba alhimyari to shahararru ne wajen ɗaukaka shahararru ne wajen iya mulki shahararru ne wajen ƙarfin mulki wajen yaƙi shi tubba ɗin nan laƙabi ne na mai sarautar ƙasar tubba duk wani sarki wanda yake na wannan himyar haba wanda anan ne bilkis ita ma ta fito to akan ce da yi tubba kamar yadda sarkin masar ake ce da yi fir'auna kamar yadda sarkin faris iran ake ce da shi kisra kamar yadda sarkin rum ake ce da shi kaisar kamar yadda sarkin habashi ake jihi najashi to duka in an ce tubba to ana nufin sarkin yaman ake nufi to amma akwai guda ɗaya daga cikinsu kamar irin yadda akwai guda ɗaya a zamanin wato annabi musa alaihi salam akwai fir'auna shi ma wannan laƙabi ne to saboda ka shi wannan guda ɗayan shi mumini ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tusubbu saba'an fa innahu qad amana kada ku zagi saba dan yayi imani a cikin su ne aka samu wannan zurqannaini sadisan lallai zurqannaini ya fi waɗannan larabawan wanda ya mulki duniya ga baki ɗaya to a cikin su aka samu to shi ma tubba ya tasar ma zagaya duniya ɗin ya zo madina ya zo makka yana nufin zai rushe ka'aba da ya zo madina sai aka ce ai nan ne inda wani annabi mai suna ahmad zai hijira ya zo nan to da ya ji haka sai ya fasa sai ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama tun kafin lokacin shi ne farkon wanda ya fara yi wa ka'aba riga da can kafin tubba ya zama idan mutane sun yanka ragunansu da raƙumansu da shanunsu irin na hadaya da suka yi irin na layya tun zamanin annabi ibrahim dama ana yin layyan nan kuma dama idan ana aikin haji dama ana yi ba sai lokacin da musulunci ya bayyana ba ana hadaya to fatin shine ake zuwa a rataya wa ka'aba duk a rataya kowa ya yanka kawai sai zo sai rataya ka'aba ko ya to lokacin tubba ya zo ya ga yadda ake ya musulunta daga wannan ɗaki ne mai alfarma to shine wanda ya fara ɗinka irin wannan rigar da ake sa yanzu bakan nan shi ne farawa ya farawa ka'aba riga saboda haka babba ne sosai to shi ne allah ta'ala yake cewa da mutanen baka shin ku ne kuka fi ƙaumi tubba mutanen tubba wato tababi'a ake shi da su jam'in su kenan ku ne kuka fi su ƙarfi da ilimi da mulki ko su suka fi ku amsa ita ce su suka fi ku ko ai a halakana hum kuma mun halakar da su waɗanda ba su imani muka halakar da su wanda zai min ƙabilim haka ma waɗanda ma suka zo daga bayansu kaman adawa da samudawa su ma duk da basu bi Allah ba muka halakar da su saboda inda muka hannu mujrimina sun kasance mujrimai ne waɗanda suka ki suka bijircewa saƙon Allah subhanahu wata'ala to saboda haka amsar da Allah ta'ala yake ba su a nan وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لائبين ثم halicci sammai da ƙasai ɗin nan da abin da ke tsakaninsu la'ibi na ba abin da zai bai ce ya sa bai ce wa maka laƙanar sama wa da kamar yadda ya faɗa a sautu sa'ad sautu dawud alaihi salam ba saboda ai ya faro daga farko ya fara da wannan lafazi rabbu samawati wal ardh وما بينهما إن كنتم موقنين السماوات والأرض كر أسامو سابقاني جربوا سوى ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لائبا la'ibina don mahalicci sammai da kasai da abin da yake tsakaninsu la'ibina don wasa ba mun halicce su ne don su yi izina akan cewa abin da muka faɗa haka yake ba kuma sai sun nemi wani abu daban ƙari na tasar musu da wani ko kuma dawowa da iyayensu ba shi ne za su tabbatar gaskiya muke bada ai in daga duban halittar sammai da ƙasai da abin da ke tsakanin sammai da ƙasai sun san cewa lallai wanda ya yi wannan lallai isasshe ne wanda ya yi wannan lallai guda ɗaya ne wanda ya yi wannan lallai babu wanda ya kai shi tsarin mulki wanda ya kasance tsararre idan da ba don saboda karfin mulkin sa babu yadda za a yi waɗannan abubuwa su yi wannan ma kawai ta isa mai hankali ya halkanta ma kalakana huma illa bil haqqi ba mun halicce su don wasa ba don sai don saboda tabbatar da gaskiya muna halitta wato bil haƙƙi tare da gaskiya saboda ka ya isa mai hankali ya lura ya tabbatar da cewa wanda ya yi wannan duk abin da ya faɗa gaskiya ne idan ya ce zai kashe ya raya a yarda walakin na aka sarhun raya alamu sai dai mafi yawansu su mutanen makan nan mushrikai la ya alamuna ba sa sani wato jahilai ne wannan shine abin da Allah subhanahu wata'ala suka yi musu cewa in sun mutu ba za su dawo ba to gashi nan Allah subhanahu wata'ala ya ba su amsa shi ke da ikon komai abin da duk ya faɗa haka zai tabbata na'am fasali ko kuma allah subhanahu wata'ala zai kawo ko ya kawo a cikin waɗannan ayoyi irin nau'i na azabar kafirai waɗanda suka musa da kasancewarsa suka musanta da manzonsa suka man- musanta da littafinsa suka karyata cewa za a yi tashin alkiyama to za a tabbatar musu za a yi kuma ma ga irin azabar da za a yi musu kowannensu inda yawan fasal ranar rarrabewa rabewa muminai da kafirai rabewa yan wuta da yan aljanna ranar rabe komai komai da komai Allah subhanahu wata'ala zai rabe shi dalla-dalla wace ce wannan rana ita ce rana tashin alkiyama ita wannan rana miƙatuhum ajma'i shine wato destination ɗinsu can shi ne gurin zuwa shi ne ƙarshen hatimacin matsa duk gaba ɗaya nan za a hallara a ranar tashin alkiyama a wannan rana a kuma a rasati yau mulkiyama filin tashin alkiyama to wannan rana me irin siffarta kuma la yuguni maulan an maulan shay'an wala hum yunsarun ranar da maulan masoyi makusanci dan uwa aboki baya taimakon abokinsa to ita ce wannan yawma la yugni ma amalan sha'an wala hum yansuru kuma ba su da wani mataimaki asalin maulan da larabci yana zama asayyid wato shugaba ko bawa ko wani aboki ko wani abokin sharika kamar kuka haɗu za ku yi wani kamfani da kai da wani to kai maulansa ne shi ma maulanka ne to saboda kalmar maula tana da yawa kwarai da gaske haka mace maki shi ma ana ce da shi maulan haka ibn al'am dan dan uwan mahaifi ana ce da shi maulan na ji shi ne yasa ta tsinawa in kuna magana za ku ku ji suna cewa shi wannan waliyina ne to abinda suke nufi kenan Eh, haka za ka yi suna faɗa su kaɗai ne suke da wannan a dai wannan al'umma ta najeriya ta hausawa za su ce magajina ne wane magajina ko wane waliyina to wannan suke nufi to yana da asali a cikin kalmar larabci to ma'ana dai duk inda wata dangantaka ta kai don saboda duk waɗannan nan dangance-dangance kowanne a duniya yana iya taimakawa wani bawanka zai iya taimaka maka kai za ka iya taimaka masa a matsayin kana sayi abokinka in ka shiga wani hali zai iya taimaka maka dan uwanka zai iya taimaka maka wani wanda ya kasance mai taimakon jama'a kawai saboda Allah shi ma zai iya taimaka maka to amma a wannan ranar duk wannan ta kau yubastarunahum eh za su ga cewa wala yus'al hami yas'alu hamimun hamima eh masoyi aboki baya tambayar yaya halin dan uwansa ko abokinsa yake yubastarunahum kuma suna ganin su fa ka zo ka wuce da kai abokinka kana ganinsa yana ganinka a ranar kiyama amma ba za ka ce yaya ka kwana yaya ka wuni me kake ciki an gama muku hisabi ina da kullum in yawon idan sha'an yi guni mutum ya game da matarsa ya game da ubansa ya game da uwarsa amma sam kamar annabi da kafin saboda ya san shi ba zai taimake shi ba shi ma ba zai taimake shi ba kowa yana ganin da za a ce dan uwan nasa ko uwar tasa ta taimaka ma da wani abu dan tsira alaba shi kuma shi ko me zai faru daga baya oho to da haka yake so ya wadda mujimin lau ya fata di min azabin yawon izin bibani wa sahibatihi wa ake wa fasilatihi lati tu'i wan filal jami'an thumma yunji da a ce wato mujirimi wanda ya saba wa Allah a ce an yadda ya bayar da uwarsa da ubansa da kakansa da ƴaƴansa da matansa da dukiyarsa a ce duk ya mallaki mutanen duniya ya duk ya ba da su san ransa kar a yi mar azaba to da zai yi haka wala wannan ma fil jami'an wala wannan lillajin zalamu ما في الأرض جميعا ومثله ما أو لابتدوا من سوء يوم القيامة da za a ce min azab yawon kiyama da za a ce wato wanda za a saka a wuta a ranar tashin kiyama a ce duk abin da yake duniya nasa ne da kuma wani makamancinsa a ce idan ya bayar za a fasa saka shi a wannan azaba to da sai bayan wal Allah har rantsa ke labtadafi ko labtadaubi ko labtadabi wallazina kafaru ta inna allazina kafaru summa matu wa hum kuffaru la yuqbalu min ahad zahaban mil al ard zahaban wa labtadabi wanda ya yi kafirci ya mutu yana kafiri to a ratan kyama da za a ce duniyan nan duk zinare ne duk ruwan duniya da ƙasar duniya da dutsen duniya da bishiyoyin duniya da mutane duk su koma zinare a ce kuma nasa ne a ce kuma in ya bayar ba za a yi masa wannan azabar ba to wallahi da ya bayar in ji Allah subhanahu wa ta'ala amma ina ulaika lahum azabun alim ko amma lahum min nasiri za masa azaba alim mai raɗayi kuma sannan ba wani mataimaki ba mai hanawa ba mai kuma fatarsa so daga me ya kamata tun da yanzu kana da damar ka canza komai a yanzu ya kamata ka canza yadda kake tafiyarwa da addininka yadda kake tafiyarwa da ma'amalarka yadda kake tafiyarwa da komai da komai naka kamar yadda shi ya koma kan tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala don kaucewa wannan ranar nadama din yawmal hasara illa man rahimallah in kaga wanda bai shiga cikin wannan tsaka mai wahala ba to sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa rahama yana daga cikin waɗanda ɗin suka cancanta amma kuma ya yi masa rahama don shi Allah subhanahu wa ta'ala baka rufe mar kofa ko da shugaba ne an kafa ka kwamati an kafa ku kwamati to ba za ka bai wa shugaba recommendation ɗaya ba ka ce ai wannan abin da aka samu bincike saboda haka abu kaza za a yi to nan ba ka ba shi umarni kuma kenan shi ya baka umarni ka ba shi umarni sai dai ka ce muna ganin cewa abu kaza za a yi shi ne zai warware wannan matsala ko kuma a yi kaza ko kuma a yi kaza ko kuma a yi kaza sai a miƙa masa to ka ka ba shi yanci ka ba shi zaɓi to saboda duk da wannan ba za ta ce kuma Allah shi ke duk kafiri sai ya marmar aza duka kulle kofa illa man rahimallah don saboda ya ce in ya sha yarhamhu aw in sha yu'adhibu in ya ga dama yi musu rahama in ya ga dama yi musu azaba duk sabo duk kafirci iblis ma yana cin wannan in ya ga dama sai Allah ta'ala sai imar rahama in ya ga dama kuma sai imar azaba idan Allah ya ga dama sai Allah ya mar rahama yau innan sai ka ji an ce iblis ya yi kalmar shahada to duk wani abu ne mai sauki a wajen Allah wa ma zalika Allah bi aziz a gurin Allah abu ne duk mai sauki tunda zai yiwu ba abu ne da ba zai yiwu ba saboda haka rahamar Allah wasi'at kullu shay ta yalwaci kowane irin abu sabaqat rahamati gardi yace sai rahamata ta riga fishina ta riga azabata to sai wanda Allah yi wa rahama ko kuma sai wanda Allah ya nufa a cece shi ai ƙofofin suna da yawa ƙofofin samun kubuta suna da yawan gaske iri iri iri ne ko dai Allah shi kansa ima rahama tunda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la da kulli janna ahadun bi ilmi bi amali babu wani mutum da zai shiga aljanna da aikinsa wai don saboda aikinsa duk wanda ka ga a aljanna ba aikinsa ne kai shi ba Allah ne ya yi mar rahama ya ce sabai suka ce har kai ma ya rasu ce wallahi hannu illa an ya ta gamma da nillahu bi rahamatihi sai idan Allah ya gama inda rahamarsa to saboda haka kowace kofa tana buɗe akwai provision na yin komai Allah yana da iko ya yi wa salihi azaba yana kuma da iko ya yi wa kafiri rahama wannan shine Allah to rahamomin da zai yi yana iya sa rahamatin da mumine za su ceto a tsakaninsu annaba za su ceto mala'iku za su ceto mumune za su ceto abokai za su ceto shi sa al'akilla'un nan idan ya kasance ba dan Allah aka yi ba to tsinuwa ce a lahira tsakaninsu wayal an ba'azuhum ba'aba sai shashi ya tsine wa sashi amma waɗanda suka yi abokantaka saboda Allah to su kuma wannan taimakeke ne juna za su wani zai ceci wani da yawa suna duniya suna guri ɗaya wani ya samu aljanna mai ni'ima kamar hawa goma wani kuma yana hawa ɗaya abokai ne amma to sai ɗaya ya ceci ɗaya a dawo da shi gurinsa duk wannan aiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi kaɗai yake yin wannan babu wanda zai shiga aljanna sai da rahamar Allah ba wanda zai shiga wuta sai da adalcin Allah duk wanda ka gani a wuta adalci ne abin da ya yi saboda haka aka saka mar da shi innahu huwa al-azizu rahim ko shine al-azizu mabuwayi ya isa ya wannan shi kadai ya isa ya wannan ar-rahim kuma shine mai yawan rahama sosai kuma azaba muna fata Allah ta'ala ya kare mu ne shijarta zaƙun ita bishiyar nan ta azzaƙun azzaƙun ita ce a shajara al-mau'una fil qur'an inanniyar bishiya da Allah ta'ala ya ambace ta a cikin alqur'ani ita ce bishiya wacce Allah ta'ala ya tsoro da ita a cikin wuta kuma saboda ikonsa inda shi yadda zaƙon da'amun afil ita bishiya ta zakum da'amul asim abincin masu zunubi ne so daga wannan za a kawo irin azaba ta kafirai da masu zunubi da'amul asim kalmuhul almuhul shine kaman kanalka wato dalma shine almuhul tagali fil budun wato tana ta farfasa a cikin cikin kafiri sun cikin mai sabo a galil hamil kamar irin yadda ruwan zafi yake ta farfasa to haka ma idan kafir ya ci wannan itaciyar to irin wannan ta farfasa take don suna cewa almuhul idan aka toya mai akwai kataran kaji mutane ba san kataran nan ba da itace ne ake yinsa in kana shiga kafofin yaɗa labarai kamar youtube za ga ana nuna yadda ake yinsa itace ne kawai rami za a yi a ƙasa nan kuma an hura itace da yana ci to wannan kuma irin hawayensa mansa to shi ke ɗiga to wannan shine kadaran wato yana magunguna da yawan gaske yana da muhimmanci a ƙasar laraba babu wata kasuwa da za ta je sai ka samu akwai kasuwa ta kadaran kawai da to yana to idan sanda yake wannan cikin wannan zafin to ƙarƙashinsa yana da tsananin zafin gaske haka kowane irin mai idan aka soya shi za ka cewa ƙarƙashinsa ya fi zafi to wannan shine kalmuhul to haka za su ji zafin kalmuhul ta galifin budun ko ya galifin budun shine wato ba na shajara din ba in ka ce tagali to kana nufin shajarar ce tagali fil budu idan ka ce yagali kana ce almuhul din shine yagali fil budu ka jalli hami kuzuhu sai Allah ta'ala ya ce da zabaniyawa ku kama shi fa'atuluhu da ƙarfi kama da ƙarfin tsiya ku jahu ila sawa'il jahim zuwa tsakiyar wutar jahannama sun masu bufau ƙara'atihi min azabin hamim sannan kuma ku kuma kwara a kansa azabin hamim wato azaba wacce kasance kamar irin wannan tafashashen ruwa kuma a kwara masa aka inna haza shi ne ko ba shi ba kun yi fari lafa wal jahim sun masu bufa ƙwayami min azabil hamim zuq a ce ka ɗanɗana innaka antal azizul karim kai ka ce ai kai al'azizu ne alkarimu to gashi nan wannan fa da abu jahal ai shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi yaje gurinsa Allah ya aiko shi fito Allah ta'ala ya aiko ni zuwa ga ya kama hannunsa yace abin da yake na gaya maka aula laka fa aula summa aula laka fa aula ya kamata ya kamata ya kamata a ce ka musulun sai ya fuge hannunsa dama don saboda wannan ne ka dai san yadda matsayina yake ka san bana taɓuwa ba wanda ya kai ya ni idan ƙarfi ne idan isa ce so da kaye da kai da abokin naka wai fa yana nufin Allah ne ba ku isa ku yi min komai ba saboda ni al'azizu ne alkarim kai kan kasan ni azizu ne mabuwayi ne karimin kuma har yanzu a cikin al'umma to ka je da Allah naka da abokin naka abin da guda ba ku isa ku yi fi yin komai ba to shine Allah subhanahu wa ta'ala yake a yi masa irin wannan kamun na kazar kukudun ku zo ku fa atulum ila sawil jin summa subbu fawqa raymin azabi hamim zuk innaka antal karim inna hadha ma kuntum bi tamtaru wannan shine abin da kuke kokonto kuke cewa ba za a yi ba to gashi haka za a yi masa a lahira saboda kai duk inda ranka ya kai da ɓaci karka ce za ka faɗi wata kalma mai yiwa Allah fa sai yi amfani da wannan kalmar da ka faɗa sai yi maka azaba da ita duk inda ka kai da ƙarfi na mulki kar ƙarfin mulkin ya sa ka faɗi wata kalmar da ta fi ƙarfinka Allah ta'ala zai kwace wannan mulkin ya kuma hore ka da wannan kalmar da ka faɗa an sha faɗar irin wannan so daga mutane waɗansu idan suna kamfen na siyasa suna faɗar kalmomi ko a yanzu nan ma ana faɗar kalmomi wani kai ba kai ne Allah ba amma ka ce wannan jami'ar har abada ita za ta riƙa yin mulki a Najeriya kamar mutum shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya kamata saboda neman ƙuri'a saboda neman abin duniya mutane su rika kafar fadar kalmar da zai zama harshe shi ne ke daurewa ko kuma da jijiyar jijiyar ne ake cewa jijiyar wuya ko da jijiyar kai ake daurewa jijiyar wuya harshen nan da ke gani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hal yakubbu nasu ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim ba fa abin da yake kifa mutane a cikin wutar jahannama sai abin da harshen su igirba ai kaga abu jahal dinnan ba wai wani aiki ne ba yayi ba a'a da harshe ya faɗa Allah kuma yi amfani da abin da ya faɗa din shine ya kifa shi a cikin wannan wutar ya kamata mutane su rika sanin abin da yake fitowa daga bakinsu su rika sanin abin da cewa ka san abin da za ka faɗa amma baka san abin da za a mayar maka ba to kada giyar arziki giyar dukiya su saka mutane su rika faɗar kalmomin da Allah zai amfani da su ya zo ya wargaje wannan dukiyar tasu ya zama su yi mummunan ƙarshe abu jahal abin da ya kawo musu abin da ya sa kuma aka ce da wannan itaciyar za a yi mar azaba wannan itaciyar in shi yadda zaƙun ɗa'anu a filin nan wato abu kamar yadda ya zo a zalikairin nuzunan amshi su zaƙun inna ja'alna shajarata ko takarifi asli jahil طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكل منها فما يلؤون منها البطون ثم إن لهم ألي على شوى منها ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا ألفوا آباءهم ضالين فهم على أثر يهرؤون abin da wannan ta faɗa shi ne ma ita ma wannan take faɗa ita zaƙum ɗin nan wansu ce gabaruwa ce wansu ce aduwa ce ba irin abin da ba da amma dai mun bincike da yawa a kanta har mun faɗo fa'idojinta irin ta duniya ba ta lahirar ba kuma akwai wani itace wanda ne ta nema ana ta nuna fa'idarsa sa'ad ko sa'ada itace ne mai amfanin gaske amma da bakin cikin ban san taka neman sau nake tashi nake kwana ina bincike na sai na ga ashe ashe aduwa ce to haka abubuwan suke so da haka idan baka san me sa'ad ba ko sa'ada to ga nan na gaya maka addu'a ce eh sa'ada sa'ada guda daya sa'ad kama a ce jam'i ne kamar shajara guda daya shajar eh bishiyoyi na inda ma za yana neman wannan wanda a kasar wani tv na kasar sudan naga suna ta faɗar halallarta suna ta na gudu ba duk a in kafe na ban ban san ta ba amma da na matsa da bincike na matsa da bincike sai ga yana gano ta haka bincike sai kai ta kokarin neman abu habul aziz na ganin wata bishiya ce muhimmiyar gaske na tafi daga nan ne yanki titi na hau jirgi in tafi maka je na sayo abul aziz na zo aka buɗa sai in gashi aya ce aya ce aya ce to to haka to ni daga can ban buɗa ina ta san wani abu ne ni ban taɓa ganin sa sai ya kawo a am irin bata din nan wanda ake ci da burodi eh shi ya zo da shi da dibino sai ita da mutane yace ta zama ku wato ku zo ku ci wannan sai wa wato to azanci wannan in zaqum din ne wannan shine zaqum din da Muhammad yake yi mana balazana da shi ku zo ku ci sai suka ji da zaki da to dibino ne da kuma ko dai bata ko kuma kindirmo wanda babu wannan a cikinsa babu mai ce ku ji yadda ike da zaki amma shine za a rika mana barazana to shine Allah ta to shi kwa shi kenan inda ce ta zakum din kuwa da'amul asi ne bishiyar zakum ita ce kuma abincin mai laifi kuwa abincinka to kaga da bai faɗi hakan ba da bai wannan izgalincin ba da bai faɗi wayancan kalmomi da ya kalubalanci Allah da kuma manzansa ba da kila azabar ba irin wannan za a yi masa ba ya kama da musan irin abin da za mu rika faɗa na al'adar Allah subhanahu wa ta'ala ta saba idan an kawo irin nau'o'i na azabar kafirai masu sako to kuma sai a kawo sakamako nau'in da kuma suka yi imani waɗanda kuma su kasance masu biyayya su ko menene sakamakonsu innal muttaqina haqiqa masu tsoron Allah wanda su suka kare kansu daga irin waccan azaba fi maqamin ami su suna mazauni wanda ya kasance aminin amintacce gun da za su zauna abincin da za su ji tufan da za su saka irin abin hawan da za su hau abubuwan da za su gani na kayan kwalliya na ado na marmari na ƙanshi to yana nuna cewa suna cikin ni'ima suna cikin jin daɗi kuma cikin kwanciyar hankali makami ne amin amintacce ba wai kai zaton wai ko wani ɗan fashi ko wani ɓarawo ko wani ɗan ko wani nayi wanda kowa nan cikinsa duk a tsurar wannan baka san in ka taya daga nan da wa za ka haɗu ba saboda ba aminci kowa a gidansa kowaye shi ko shugaba waye duk inda aka kai da tsaro ko turam ne a gidansa hankalinsa duk a rarraba yake bai san me zai zo ba kila wani yana iya tsallakowa kila akwai wani tara a gidan ko in ka fito ma haka amma a aljanna babu komai na jin tsoro babu wata dabba wata kunama wani kiyashi yaro ba tsashi dan adakawa da irin wa'annan wanda kawai sai ka ajiye ko ko da asuba kana nufin za ka sha kana buɗa sai ga duk sun shiga sun riga ba gara ba zago kai rigarka ba tsufa za ta yi za ta bi mai wanki zai dawo ma da ita zai ce an ɗauke mai guga zai ce an ƙona maka abubuwa ne suke a nan a duniya wato masu yawan wanda babu kwanciyar hankali amma kana shiga aljanna duk ka manta da waɗannan ba ɓarawo to ina za ka kai ba abinci za ka rasa ba idan kana duniya kuwa duk abin da ka tara wata kana jin tsoro kada ya kare saboda haka ne sai ka sake bin wata mummunar hanya ka sake bin wata hanya wai dan kada ya kare kar ya kare kana jin tsoro ma ka ɗiba ka kai ƙasar waje wai kada ya kare kayan aljanna kuwa la matsatsu atin wala mamanu'a ba abin da za ka zo ka ɗauka ko za ka ji ka ji yayi tauri ka ajiye ka ɗauko wani ko za ka tsinki itace iki tsinkuwa ko ya ƙare babu ba zai ƙare ba kuma ba abin da za ka riya a zuciyar kana so baka gan shi ba a gama ka a gaban ka za ka gan shi kuma idan ka cin ya koma yadda yake in jikin bisha ne in koma in kaza ce in tsuntsu ne duk tsuntsun da kake bukata in kifi ne haka zai zo shi zai tambaye kama yadda kake so harfe su kake so na zama ko soyayye ko gashashe ko da fatke da gishiri da kayan kanshi za a sa kori ko duk ya tambaye ka in ka ce ga ga yadda nake shi kenan ki zama kana cin yawa shi nan kai kana ajiyewa kaga kuma ya koma kan da yake kuma kun ci gaba da hira kawai shi kenan ki koma in ruwa ya fito to haka abun ya dindindin kai ba gumi za ka yi ba kai ba bukatar zuwa ban ɗaki za ka yi wani abinci ma kana jin tsoro kar in ka ce bata ma ciki to amma dan ma saboda a nuna maka ko inda ma bayan gidan zai fito an toshi to haka nan yake shine shi makamin ami amintacce ba ba kowa ya san muhimmancin amin din na ba sai wanda yake a duniyan nan ta yanzu ko na da can ma ba haka ake ba inda duk ga dama nan a biyu ke nan nan a biyu ke mutum sai dai kawai idan yana so ya sai da kaya littattafai ne menene sai dai kawai ka zo ka ajiye ba kowa a gurin an rubuta dai kuɗin in kana so sai ka zo ka ɗauka ka ajiye kuɗin sai ka saka ɗan hoki haka sai ka danne saboda iska ba mai ɗauka ba a taɓa sata ba ba mu taɓa jin ɓarawo ba sau ɗaya wata ran a ƙarshe wajen ko sabin da sabin ne muka ji wai ana ta yaɗa labarin abin da ba taɓa yi ba a afirka wai an yi fashi a banki a kaduna wani shi ne na farko za ka yadda kuɗinka kaga an zo notice board a liƙe ko kuma a idan suna da yawa an zo an yi rubutu cewa wanda ya ya yadda kuɗi kaza je ɗaki mai lamba kaza duk abin da ka jefa sai ka same shi haka nan duk abin da ka ajiye za ka sayar ba sai ka zauna ba haka za in fa kayan ikare ko sai dai ka tattar da kuɗi kawai kayan ya ƙare tafan sun ƙare sai dai ka tattar da kuɗi an danne su mai kayan ma shi bai sani ba saboda ka ba wanda zai san muhimmancin wannan matsayi na aljanna sai dan najeriya a yanzu wallahi idan da mutane musamman talakawa sun san idan aka mutu yanzu aka yi tayin kyama shikenan duk gaba ɗaya za a yi kuma za a shiga aljanna kowa da zai ce eh ayi waɗanda ba su yarda wa masu mulki saboda sun tara amma duk wani talaka duk wani almajiri wallahi tallahi lalai zai lokacin ne da annabi yake fada ai ba wai sai ka je kabarin ba akwai lokacin da annabi ce akwai sanda lokaci zai zo mutum zai zo kabari ce ina ma shi ne a cikin wannan kabar to me amfanin rayuwa babu aminci ba kwanciyar hankali ba abin da za ka ci ba tufan da za ka saka ba gidan da za ka zauna ba abin da za ka hau ba mai tausaya maka babu jin kai wa'inda suke da shi ba jin kai masu miki ta kansu suke kawai karka taɓa tsammanin daidai da ƙwayar zarra wani ya wani ya tuno ka ko ya taɓa tuno ka yaya ka rayu a yau saboda ka mun koma ga Allah subhanahu wa ta'ala gare shi muke neman taimako kuma Allah subhanahu wa ta'ala kar ka haɗa mana biyu da wannan masifa ta rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma rashin kwanciyar hankali a lahira Allah muna so ka ba mu wannan gida amintacce fi jannatin wa uyun za su kan cin gonaki wa uyun da ruwa yana gudana in aka samu gonaki in ba ruwa shi ma tsarin bai ba yalbasuna kuma suna sanya min sundusin waƙil sabarki alharini ne sundusin shi ne wanda ya kasance mai laushi istabarak wanda ya kasance mai kauri kuma yana kyalli yana sheki yana santsi mutaƙabili kuma suna fuskantar juna yan aljanna ba sa juyawa juna baya suna fuskantar juna ana kewaye ana hira ana nishadi ana jin daɗi ba a ji tsoron komai a duniya shi ma Allah subhanahu wa ta'ala a duniya ne kake jin tsoronsa to to a lahira ina ai shi yake neman ka don ya ƙara maka daraja babu babu wani dugu-dugu a tsakaninku kai nasa ne shi naka ne ba zancen tsoro a yi shaidan aljanna kuma zai ji tsoron ne Allah zai zai zai masa me ba abin da zai maka illa kawai alheri kawai amini ne aka ce ba idan har akwai wata barazana ai ba za a ce gidan amini ne amintacce ba ne kazalik to haka nan Allah ta'ala yake saka waɗanda suka ji tsoronsa kuma wajen wajenahum kuma sai mu aura ba ba ba a aura musu ba sai mu hada su da hurin ɗi da matan hurin ɗi in an ce daura aure za a yi ai ina ce ce sai an nemo wali sai an nemo sadaki ina go ina a a kawai dai hada ku za a yi kawai aure aure kawai shi kenan wazawai ai karran nahum sai mu hada junansu wato bi huri'in da mata na huri'in da an ce matar huri'in ba ta kai darajar matar duniya ba idan ta samu aljanna wa'in sun ce Allah ta'ala ya ce abadillahu daran kairan min dari wa ahalan kairan min ai suka ce to ai kuma tunda annabi ya ce Allah ya canza masa da wacce ya zama ta fita gida kenan wato huri'in ta wannan kenan wayansu kuma suka ce a ai matar da take a duniya ta bauta wa Allah subhanahu wata'ala ta yi biyayya ta bin miji ta fi daraja hatta ninka matar huri huri ini sau dubu saba'in wallahu alam to yadda una hura fi habi kulli fakiyatin amini wato yana cewa yana kira a kawo masa wato duk wani abu da i bukata bi kulli fakiya kowane ɗan itace amini suna cikin aminci la yanzu kuna fiye maut ba mutuwa a duniya ne kake tunanin mutuwa da ya za ka ƙare cuta za ka yi haɗari za ka yi wuta ce za ta cinye ka ‘yan fashi ne wane ne kashe ka za a yi ta ya za ka mutu rijiya za ka fada mota ce za ta bige ka nan ne duka ke tafiya na nan ko a ruwa ko a sama baka sani ba to an ce da kai mutuwar babu kaga duk wannan tunani babu lamar sai dai mutuwar farko da kai wannan shi kenan ta wuce wa qahum azaban hamim Allah jahim Allah kuma ya tsare su har yanzu da azabar wutar jahannama farlan min rabbi wannan falala ce daga ubangijinka ba wai saboda aikin ka bane falala ce huwa dalika huwa al-fawzul azim wannan shine rabo wanda ya kasance mai girma fa inna ma yasannahu bi lisanika mun hore alqur'ani ne ya zama da harshen larabci la alam yatazakkarun ko idan ka faɗa da harshen su ne sawa azutu kuma Allah ta'ala ya hore alqur'ani kamar yanzu wannan yaron ka gani ko shekara goma ko wannan gashi shi ne ke ja mana baki yanzu to saboda haka haka hassan mutane suna cewa hassan daban hassan daban ko to saboda haka mutane suna karanta alkur'ani cikin sauƙi yara ƙanana yanzu suna haddace ƙur'ani ba kaman da ba saboda albarkar wannan aya da annabi da Allah ta'ala fa inna yasanna bil lisan la allam yatazakkaru fartaqib ya rasulullah ka saurari abin da zai same su na azaba innahum murtaqibun su ma fa sauraro ke wai ko wata musiba za ta fada maka abin da suke so kenan so daga wannan aya daga innal muttaqina zuwa nan idan ya kasance kana da shari'a a kotu ko kana yaya da wani in dai ka rubuta da la'asar kai laya insha Allah duk inda aka je kai za ka yi nasara da izinin Allah eh ina shafi da kuma wannan ta konewa aljanu ce to anan da muke cewa abin da makaranta daidai Allah ya ba mu ladan wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ka gafarta mana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillah عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى